na'am fi ta'zimil ilmi wa alihi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى مالا mai littafi yake cewa faslun wani fasali da yake magana akan ta'zimul ilmi wa ahlihi girmama ilimi da masu ilimin a girmama ilimi da masu ilimi gaskiya dalibin ilimi shi fi kowa cancantan ya girmama ilimi saboda kai ka san tsadar kayanka haka ne wani can a gefe bai san darajar kayan da kake dauke da shi ba kai ka fi sani da kai ya kamata ka girmama abin da kake dauke da shi sai ka koya wa na ƙasa da kai ma ya girmama wannan babin babi ne da muna buƙatar sa sama da ruwan shan da muke sha dan abin da muke ɗauka na ilimi ya mana albarka ilam anna talibal ilmi la yanalu li ilma sani cewa ɗalibin ilimi bai samun karatu kuma ya samu ilimi wala yantafi'u bihi kuma ya amfana da karatun illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi sai dai yana girmama ilimi da masu ilimin kaga ko da baka san mutum ba in dai an ce ma wannan dalibul ilmi ne dan uwanka ne dalibi ka girmama shi in an ce wancan malami ne mai ilimi ne ka girmama shi ba wai shi ka girmama ba a ilimin alamar dalibi yana mutunta karatunsa to yana girmama malamin shi alamar dalibi bi mutunta ilimin da yake dauke da shi ba to bi zai mutunta malamin shi ba yana daga cikin mutunta malami ka girmama maganar malamin yanzu da daidai da nakal da muke daga gurin salafu sale magabata na kwarai za ka iya samu wani malami ya faɗi wani ra'ayi da ya yi saba ya yi kuskure to a nan za a gane ladabinka wace irin magana kake masa wani za ka ga hatta nakalin za ka ga in ya kira maganar malami bai ce rahimahullahu ta'ala wannan yana cikin su'ul adab adam ihtiramil ulama an yusamma aliman min al ulama fi salafi aw al khalaf wala yutaraham lahu a ambaci malami cin malamai na magabata ko na yanzu amma ba za a ce Allah masa rahama ba ka kira sunan shi maliku ya ce shafi'i ya ce ko a zuciya baka tunanin kai masa addu'a ba na yadda magana za ta iya zuwa ta iya kala maliku wannan duk ana faɗa amma ka rinka ji da ka ce malik din ka rinka jin girman shi wadancan kenan to hatta malaman da kake rayuwa da su ka girmama su ka girmama maganar su ai ba su ka girmama ba ilimin ka girmama kuma kai ma ka girmama abin da kai kake neman sa ina fata ana fahimta yanzu idan ina neman kuɗi a wurinka muna harkar business ogana ne mai gidanka ne zan girmama ka saboda me ina neman wani abu a wajenka to me yasa ina karatu a gurinka ba ga girman ka ba ba ga kimar ka ba ba daidai bane kuma gaskiya wannan karatu musamman dai mu ɗaliban ilimi masu neman karatu mu yafi kamata mu sufanci da wannan ku raba daga magarin mutane amawa waɗannan sauran mutane wadda ba littafi ne a gaba akwai wanda kullum yana zuwa masallaci yana kokari amma ba littafi za ka je ɗakin sa ba littafi wannan ba ɗalibin ilimi ba ne ba shi nake magana akan shi ba shi ma wajibi ne girma malami amma kai ya fi wajabta kai kai kasan tsadan abin da kake dauke da shi wannan zuwa wazi ne ko ina yana kokarin zuwa wazi Allah sa albarka amma ba ɗalibin ilimi ba ne abin da ya fi komai ciwo ɗalibin ilimi ne inda yake tsotsan ilimi a gurin malamai amma bai ganin kimarsu wannan ita ce musibar da wallahi take damun mu wallahi akan da muke wahala kuma shi yasa Allah yake ɗiba albarka a cikin abin da muke yi ka shekaru kana yin karatu amma bai da albarka wallahi saboda kai ma baka girma wannan gaba da kai ba ballanta na wani ya girma baka to yana da kyau mu yi wannan bari ku ji abin da malamin nan zai faɗa za ku ga abin kamar wallahi wani zaurance ne da bakanci da abin nan magana da ba haka take ba wa ta'zimil ustazi wa talqirihi ana samu albarkar ilimi da shi kansa ilimin ma ban kana so ka same shi sai ka girma malamin ka ka daraja shi ta'zimu wa tawqiruhu wannan aqafu tafsir ne at-ta'zim at at-tawqir at-ta'zim ma'anahu at-tawqir kun gane zaka iya cewa ta'zimihi ana nufin tawqiri zaka iya cewa tawqiri ana nufin ta'zimihi shine ake ce da shi asbu tafsir faqad kila malamai sun faɗa ma wasala man wasala ila illa bil hurmati babu wanda ya isa inda ya isa ba wanda ya kai inda ya kai illa bil hurmati face sai da girmama malaminsa alhurma shine ihtiram sai da girmama malaminsa kowaye ma kai ko karatun boko ne ma kake yi kai ko kudi kake nema ko duniya ko siyasa kake nema ma ba wanda ya kai inda ya kai matsayin da kowaye ma mai matsayi dauke shi ka dora shi ka gani bai samu wannan matsayin ba dole sai da ya kwantar da kai shi ma aka bashi rayuwar duniya haka take komi kake nema sai ka kaskantar da kai sai ka samu amma mun yadda mu kaskantar da kanmu a siyasa mun yadda mu kaskantar da kanmu akan neman kuɗi a ofis mutane yan uwa suna da ladabi wa shugabannin su a ofis ogana ya kira ni ogana kaza amma baya ganin girman malamin shi ka san ta yadda za gane jama'ar mu ba su girman malamai sai in wani malami wani abu ya kama ko ya wani kuskure ka ga yadda za a rinka caje shi ba daga gaba mutum zai masa zagin da ya ga dama kuma kullum yana karkashin sai na amfanuwa da shi wataƙila shi ya ganar da shi sunna ku dai ɗaliban ilimi wallahi wannan ba hanyar ku bane kuma mun sa wannan littafi ne wallahi dan a ɗauki samfuri da hoto a tattare da mu duk inda muke a gan muna kimanta malaman mu shi yasa wallahi yan dariƙa da yan bid'a wallahi sun yi mana fice akan wannan janibin fice nesa ba kusa ba wallahi in dai ba magana adalci ne a nan babin wallahi sun fi ahlus sunna Allah Allah nake ga maka in banda ahlus sunna ba wanda zai zo kama ya rike hannun malamin suna gaisa ya cafke ne yana girgizawa ko kuma suna gaisawa da malamin ga jama'a fa malamin yana so ya gaisa da sauran shi kuma ya rike hannun malamin a garba kalla kwana biyu ka a karama kalla ya ki ya sake hannun malamin kuma gashi yana so zai gaisa da sauran mutane babu babu ihtiram to ma wasala man wasala illa bil hurmati karin magana ce wa ma sakata man sakata wa ma sakata man sakata illa bi tarkil hurmati wanda ya fadi bai fadi ba sai dalilin rashin girmama na gaba da shi an ce ka girmama babanka ka girmama yayanka ka girmama mahaifiyarka ka girmama dattijanka to ka girmama malaminka wakila alhurmatu khairun min at-ta'a kaji ko ganin girman mutum ma ya mafi yi mai da'a ma matsayi ka san ganin girma fa ko baya nan zaka ji girman shi da'a ko ta iya riya ma zai iya shiga watakila a gabansa ne zaka yi mai da'a amma bayan baya nan zaka iya sauke masa inji haka ne sai iya yiwa shi yasa suka ce alhurmatu khairun min at-ta'a ala tara anna al-insana la yakfuru bil ma'asiya mala yake ba gani ba yanzu mutum ai ba a ce shi kafiri saboda ya yi saban Allah wa inna ma yakfuru bi istighfafiha amma akan ce da shi kafiri idan ya rena saban ya dauka dan wanda din an yi din istighfar kenan da daukan ta ba komai ba ka dauki sabo ba komai bane idza asaita Allah idza aznabta zamban fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man asaita in za ka yi zunubi karka ce da Allah dan shan tama an sha din me ka da Allah dan ƙarya guda ɗaya an yi ƙaryar me ka da Allah dan kallon mata ka da Allah an kalla din me to an kalla me wani kallon mata ka da mutane da Allah wasu masu shirka to wannan istighfafu zambi din yakan mai da kai kafiri ka gani ashe ganin girman Allah shi zai same karamin zunubin ma ka ika aikata shi wannan magana ce mai tsada gaskiya wa bi tarkil hurma kuma rashin ganin girman Allah yakan sa ka kafirta gashi kana yin da'an amma a ranka baka ganin girman Allah watakila kana yin da'an ne dan riya ba shi yasa munafiki ya zama kafiri ba wa min ta'zimil ilmi ta'zimil muallimi malai ce yana daga cikin girmama ilimi ka girmama malami yana daga cikin girmama ilimi ashe duk wanda ya girmama malami ya girmama ilimi ne wanda ya girmama ilimi to dole zai girmama malami kuma wannan karatun ka rinka yin sa kana tuno ɗalibanka da almajiranka na islamiyya ka ji ko a matsayin kai ne malam din su ake so su yi maka haka duk wanda yake son alheri to yayi duk wanda yake so a masa alheri to yayi wa na gaba da shi wanda ko yake so ya ga rashin mutuncin ko a janibin ilimi ne to ya tafka rashin mutunci wa malaminsa wallahi babu abin da ake bin mutum bashi baya faduwa wato irin cin mutuncin malami ko rashin kimanta shi in Allah ya sa yadda duk abin da kai wallahi sai an yi ma insha Allah tunda mun yadda mun dauki wannan hanya din to sai mu yi kokari mu biya magabata suka bi ta قال علي كرم الله وجهه كما yadda na gaya muku za ku gyara sai ku sa radiyallahu anhu wannan lafazi ba lafazi ne da malaman sunna suka yadda da shi ba galiban shi a rafida su suka jijjefa wannan kalmomi suke amfani da shi don cin mutuncin sauran sahabbai wai ali bai taba gunki sujada wa gunki ba shi yasa aka ce karrama Allah wajahu sauran kuma sun yi sujada wa gunki wal yazu billah na'am eh radiyallahu anhu zaka sa kuna ku ya gyara radiyallahu anhu yasa ko to shikenan ana abdun bari ka ji abin da aliyu ya ce ka ja layi anan ana abdu man allamani harfan wahida aliyu ya ce ni kan bawa ne ga duk wanda ya karantar da ni harafi malam in ya karantar da kai fa'un ya koya ma sa sa ka koya ko aliyu ya ce to ni kan na zama bawa gare shi in sha'a ba'a in ya ga dama ma ya dauke ni ya kai ni kasuwa ya sayar da ni wa in sha'a ataka in ya ga dama ya yanta ni ka ji kai wa in sha'a istaraka in ya ga dama ya bar ni ina matsayin bawansa ana abdu man allamani harfan wahida in sha'a ba'a wa in sha'a ataka wa in sha'a istaraka ko istaraka ni bawa ne ga wanda ya koyar da ni harafi ɗaya in ya ga dama isa yadda ni bawanka ne in ya ga dama ya inta ni bawanka ne in ya ga dama ya bar ni a matsayin bawa daman bawan shi ne aliyu fa ya faɗi wannan wa kad unshittu fi zalika shi'ran an karantar da ni wata waka akan haka gashi nan ra'aitu ahaq حق الحق حق المؤلم رأيت أحق الحق حق المؤلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم رأيت أحق الحق حق المؤلم ناغا ما في حق mafi cancantar haƙƙi a haƙƙal haƙƙi haƙƙin da ya fi kowane cancanta a bada shi haƙƙal mu'allimi haƙƙin malami ra'aitu a haƙƙal haƙƙi haƙƙal mu'allimi wa aujabahu hibzan ala kulli muslimi kuma shi ya fi komai wajibi a kiyaye shi akan dukkan musulmi رأيت أحق الحق حق المؤلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة للي ما لم ياتن تنتشيني لقد حق أن يهدى إليه كرامة أباشي كوتا شيني كرامة gift karama abinda za a bashi na dan zigege da kyauta لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم dan da na wace muwahidin amma kuskure ne ko kuma na ku wahidin ne zai fi dacewa haka lita'alimi harfin wahidin saboda ya koya harafi daya shi ya fi cancanta a bashi karamatan a bashi kyauta dan me li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin a bashi dirhami dubu saboda harafi ɗaya da ya koya ka ji kaitan Allah harafi ɗaya da ya koya harafi ɗaya da ya koya harafi ɗaya da ya koya amma yanzu jama'ar irin wannan zamanin malamin shi in yana cikin walwala da jin daɗi bincike yake wai ya akai malam yake samun kaza na'am haka ne me yake yi me aikin da yake yi me yake yi kaza ko dai kaza subhanallah me kun ji daɗi na gaya muku a nan masallacin wallahi a gabana wata ran malam Jafar Allah masar ama a nan kujera ya zo zai tafsiri ya shigo ya zauna ina jin ranar juma'a ne ma hudu bai wata riga ce ya saka babbar riga a nan gurin lokacin muna muna nan baya muna zaune wani mutum wani mutum a nan gurin malam yana zama sai ce ka sai ke gaya nuku sai kaga malamai na zamani yanzu dan Allah malami ya sa wannan kayan wannan ni fa gaba na aka yi wannan abu Allah ya taimaka ba ba mu rufa shi da duka ba wallahi baka san ba yaya aka yi ɗinka rigar baka sani ba yaya aka yi aka yi ai abin farin ciki ne ma ka ga malamin ka yana cikin ni'ima ai tunda shi dai ba kyashi fa yake ma kai ɗin ka samu ba da a ce malamin ka a wulakance ki a gaskance fa haka wallahi ɗalibin ilimi na ƙwarai bai kamata ya wannan ba kuma kowa mai yadda kuke gani malaman nan fa kowa ta kan shi yake wallahi ina gaya muku babu wani mai kuɗi guda ɗaya da ya ɗauki nauyin rayuwar wani malami cikin malaman sunna a nan dai garin da na sani babu shi wallahi ko ya ɗauke masa nauyin kuɗin makarantar 'ya'yan shi babu ko ya ce ya ɗauke masa nauyin duk wata zai tura masa abinci da shinkafa babu Allah in mutum ya baka taimako sadaka in ya girmama kai baka dubu biyar dubu biyar din da bata wuce ko kudin makarantar yaron ka guda ɗaya bai kai ba tattasai da tumatir da albasa in ka sayi na dubu biyar din a sati dai za a cinye shi a gidanka kowa ta kan shi yake kamar yadda kai ma kake fafatawa wani malamin makaranta ne wani noma yake wani kiwo yake yi wani kanti ne da shi wani shago yake shi ma malama kai yake kowa ba ta kan shi yake gidan haya duk yawanci malaman na gidan haya suke galibin su wallahi amma akwai wanda zaka zo kana karantar da shi yana da gida hamsin idan ka ce a taimaka fi sabila a yi wa masallaci fenti ko ai kaza sai shi akara makalla muna kokari an takura mana gida hamsin yake da shi waye zai yi tunani ya ce bari yau haya shekara ta kare bari je biya wa malamin su kudin haya saboda tarbiyyar ta lalace tarbiyyar ta lalace tarbiyyar ta lalace al'amura kuma sun canja amma dai ɗaliban ilimi na kwarai ku ku dawo da tunani na gari don a samu cima gaci fa inna man allamaka harfan wanda ya karantar da kai harafi daya mimman tahtaju ilaihi irin mimma tahtaju ilaihi irin harafin da kake da bukata fi dini a duniya fa huwa abuka fi dini ya zama babanka addini haka ne wanda ya koya ma harafi daya kuma kana da bukatarsa ya koya ma harafi ɗaya to ai ya zama babanka ko ba ka bane khairul aba'i man allamaka mafi alherin iyaye shine wanda ya koya ma aiko shikenan sai yake cewa وكان أستاذنا الشيخ الإمام سيد سديد الدين الشيرازي إمام الشيرازي رحمه الله تعالى يقول هنا شيوا قال مشايخنا رحمهم الله كاجب إن ذيك إن بجمع لهم ما سيتي الله مسرعما ما لم مسلم فدا الله مسرعما من أراد أن يكون ابنه عالما kaji kai wanda yake son ɗansa ya zama malami fayan bage an yura'iyal guraba a minal fuqaha'i to ya kamata ya lura da bakin malamai malamai da suke shigowa gari makaranta ka lura da su wa yukrimuhum ka rinka girmama su wa yut'imuhum ka rinka ciyar da su wa yu'azzimuhum kuma ka rinka girmama su wa yutihim shay'an wa yutihum shay'an wa ka rinka ba su wani abu in kana son ɗanka ya zama malami fayan bari na ɗaya an yi ra'iyar ghuraba min alfuqaha wa yukrimahum ka lura da sha'aninsu ka rinka kai musu ziyara ka rinka zuwa da ɗanka wurinsu ka girmama su ka ciyar da su wa yu'azzimuhum wa yu'tihim shay'an fa in lam yakun ibnuhu aliman to insha Allah in ɗanka bai zama malami ba ya kunu hafiduhu aliman to ko jikanka zai zama malami hafid shine waladul waladi hafidu hafiduka waladu waladika idan ɗanka bai zama malami ba to kai dai jikanka ya zama malami kamar yaya dole ayin kana musu wannan abun ai 'ya'yanka za su gani ko in 'ya'yanka suna gani ba za su je gurin malamin su yi karatu ba ha to in ma yanka ba su yi ba to ƴaƴansu su sa yi ai wa min tawqiril muallimi kaji yana daga cikin girman malami Allah tamshi amamahu ka daina ka daina tafiya gaban malamin ka kar ka yadda malami yana tafiya kana gaban sa babu cikin girmama a cikin wannan dalawa ma ya san wannan fa qalilun ma hum kadan ne wani ma zai zo yana ma fatawa yana gaban ka akara makalla yana gaban ka kana ta tuntube da shi ban sani ba ko za ku dinga haikato hoton kun fahimci wannan yawwa yana cikin gidan malami karka wuce gaban shi wala yajlisa makanahu kakka zauna a wurin malami nan an ce wurin malami ne to kakka zauna a wurin shi to yanzu jama'ar mu wannan lokacin babu wannan babu sai kaɗan baya ji a ransa ce a nan gurin malamin sa ne barbare kar ya zauna wani ma sai an zo ma ce da Allah ku dan bawa malamai wuri man dan Allah ku ba su wuri su zauna kamar irin an zo lakta kenan an zo ana lakta ana Allahu akbar an takabbara wani malami ya shigo ya rasa wurin zama kuma wani yana nan shi kuma shi ba malami bane yana ta zare ido kaman gujiya gujiya sai an zo an ce da Allah akan kala dan dan gafara malam zai zauna eh haka ne ko ba ka bane ya ma ji haushin wanda ya ce ya matsa ya zauna din an ce an je karatu an taso ana wahalan mota malamin ma bai da mota ɗaliban ma ba mota sai wata hayarsa ɗaya da malamin da ɗaliban ana jiran mota sake mara kai kallo a kar makalla yana kokarin cusa wani yana tura malam ka danne min riga yana kokarin ya shiga haka suka shiga suka zauna a motar na malamin bai samu wurin zama ba dole ya hakura ya tsaya kuma ya musu karatu an taso ba abba malam ai wani abu sai kasar nan malam eh a to hin ta tsaya kai kuma ka ji da Allah wani hoto a to ita mota bai laifin ta yo shi direba fasinja yake nema wani aronsa a mota ta tafi wancan da ba samu wanda ya tsere ta ba kun ji ko la yamshi amamahu wa la yajlisu makanahu wa la yabtadi'a bil kalami indahu la ilaha illallah kada in ka zo da malamin ka kuna zaune kawai an yi magana ka riga shi fara magana baka magana sai malamin ka ya magana wa la yabtadi'a bil kalami indahu illa bi idnihi sai dai yayi ma izini yace bismillah haka ake wala yuksir al kalama indahu kada ka yawaita surutu a gaban malamin ka illa bi idnihi sai dai yama dama ka san akwai cewa ko cewa ake cewa ta kwaikwaiwa caka caka caka caka ta surutu ba zai ma bar malamin ya magana ba wallahi wani ana zaune da malamin fatawa akai akan kan Allah kaza kaza kaza kafin malamin ma ya rinko yake a baka da wannan matsala ai amma ai kaza za ka yi kafin mai ladabi ne ma zai ce akan kan haka ne ko wannan yana da ladabi kenan ya san mutuncin malamin amma wani wallahi an fatawa ne ana zaune haka da aka zo aka ana tambaya wani garibi ya zo yana tambaya kafin malamin ya yunkura ma ya bada ansa eh ya riga ya bada ansa ko an zo ana wata magana ne da ya kamata a bar babbai magana akai amma shi zai fara yi ba daidai bane ko ka sani ko kana da ilimi ko malami ya bada fatawar da baka saba da ita ba to sai kai hakuri ka jira in ya gama sai ka bi shi gida ka same shi ko ba ka bane haka almajiran imamu malik suka yi ma'uwa imamu malik abdullahi bin wahab ya bada fatawa wani ya tambaye imamu malik dangane da hukuncin tsatsaifa hannu a a a alwala imamu malik ya ce wannan ba komai bane ko kai ko kar kai ba wani abu bane shi kuma yana da hadisi ingantacce ga annabi bai tsaye da shi ya ce a karama kallah akwai hadisi bai masa haka ba mu yanzu ne yanzu wallahi inji zai sauke maka yanzu yanzu wataƙila ko malami ya san hadisin sha'afa idan wannan harkar karatun ai sai dai addu'a Allah ne fa yake tsarewa ma yake kawo abin ake dan tunowa ake faɗa in Allah ga dama rike abin yake sai da aka gama ya bishe shi akaram kallah na da yar magana abin nan yana dukkan ladabi yace ani ina da hadisi daga manzo Allah Imam Malik yace asnid lana sanadan ka mana isnadi yace haddathani fulan qala haddathani fulan qala qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace kaza kaza hukuncin tsatsefa hannu a alwala lalle sai an yi washe gari Imam Malik yazo ya canja fatawar yace wani dan uwa ya karar da mu yace mana kaza kaza kaza kaga ladabi amma ina wani wani yanzu in wani ne a wannan zamanin ne kana tafiya sai ce kaga jahili ko wallahi yana fita ka zai fada ka tsalle malam wannan bai da karatu wallahi ka duba abu mai sauki matsala kaza an tafi duk ya je ya taba ta lokaci ga hadisi a kaza ya nike shi kurin ya tafiyarsa to Allah ya sauwaye wala yasalu shay'an inda malalatihi to yau bulala ake malam ya ce ka daina tambayan wani abu a gurin malami na ilimi inda malalatihi yayin da kaga ya kosa an yi karatu an yi karatu ya gaji kana tambaya an gama darasi na kaza kaje ka yanko masa wata tambaya mai tsawo kuma za ka iya gane malami ya gajiya ai in yana karatu ya fara gajiya za ka iya fahimta to a daina bari a yi tambaya an gane ko yawwa saboda gudun kar an tsananta wa malamin yana daga cikin abin da ɗalibai suke marasa kyau a wannan zamani kaga suna takurawa malaman su ba malamin yayi yayi ya gaji amma wani sai sa shi a kwana ya mazanta masa shi kuma wani malamin duk inda an tambaye shi koya ya sai yayi magana to kaga wannan bai da kyau wani lokacin sai ya fusatar da malamin ma sai ya fusatar da malamin sai ya fusatar da shi wa yura'iyal waqta kuma ka rinka lura da lokacin malamin ka waya zaka buga masa ka lura kar ka rinka buga malamin ka waya kowane lokaci ko kwanan na akwai ɗalibi shekaran jiya ne ana hira da da hafi da rangin shugaban yan sanda IG ko karfe 11 da wani abu na kan dan bar wayata saboda larura ko yan uwa ko mutum zai shiga wani yanayi sai ga shi wani ya bugo waya tar 11 na bai tunanin cewa malamin nan yayi bacci ko bai ba wannan abin da ake hirar na watakila ina ji watakila ban ji ba gobe da safe sai ka gaya mu amma bai damu ba karfe goma sha ɗaya da wani abu wallahi akwai wadda ko kwanakin nan ya bugu wa karfe biyu da wani abu za ka ɗan ɗaga saboda gudun ko larura ko yan fashi ko ɓarayi ko mutum ya shiga da wani hali don ka taimake shi karau kallon da Allah na da fatawa ne daga ina kake wallahi daga dakata nake dakata na ce ka zo mana usman bin affan ka same ni karau kallon Allah da mun dan free call din ne ga ya kamata mu fa'idantu da shi waya ya kamata wai su fa'idantu da shi gaje wai a ci fa'idarsa su fa'idantu da shi da wa wallahi wallahi wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah wallahi wallahi wa yura'i alwaqta wala ya dukka albaba ba a kwankwasa wa malami kofa wala ya dukka albaba ka je wai gida ka kwankwasa wa malami a'a in ya fito shikenan in bai fito ba shikenan haka Abdullahi dan Abbas ya je karatu kaga dai duk ilimin ka duk masifar san ilimin ka ba kai Abdullahi dan Abbas ba ko to shi dangin annabawa ne ma ahlul bait ne to ya je gurin dan uwansa sahabi neman ilimi wallahi ya ƙi ya kwankwasa masa kofa ya ce zan jira sai ya fito in aika an ce ya fito ma ba zan iya ba to yi wannan abun kam ya zama tarihi ba mu kam wani ma zuwa zai da karfi zai rinka zabgar kofar taka da karfi wallahi ko ya buga ma waya ya buga ma waya sau uku baka dauka ba watakila bacci kake watakila larura watakila kana ban daki watakila kaza wallahi sai mutum ya buga maka waya sau arba'in kuma akan bukatarsa shi kadai Allah kiyaye gashi nan dai wala ya duk albaba bal yasbir hatta ya khuruja yayi hakuri sai malami ya fito wa fil jumlati yatlubu ridahu kai a dunkule dai ka nemi yardar malamin ka wa yashanibu suqutahu kuma ka nisanci fushin malami kar ka bari ya fushi da kai wa yamtasila wa yamtasilu amrahu kuma ka rinka bin umarnin malamin ka in dai malami yace kai kaza dalibin arziki na kirki to wallahi baya saba umarnin malami tunda da malamin ba zai umarce ka da sabon Allah ba bi ghairi ma'asiyati Allah ta'ala in dai ba saban Allah bane to ya kamata ka bi fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ai ba a yin da'a ga wani abun halitta wajen saban Allah ko ba a yi wannan maganar malamin fiqh ne kuma hadisi ne ma kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah ya faɗa inna sharran nasi man yuzhibu dinahu li dunya li dunya ghairihi mafi sharrin mutane shine wanda zai tafiyar da addinin sa saboda duniyar wanin shi ya tafiyar da addini saboda duniyar waninsa to sai mu dakata anan saboda kurewar lokaci kai muna magana ne akan girmama malami abinda ɗalibin ilimi na kwarai ya kamata yi wa malami daman ba wanda ya san darajar malami ya sai ɗalibin shi kai ka san kayan ka tunda kayan ka ne a nan kake ɗiba sha ka san darajarsa dan wani a waje bai san darajarsa ba ba abun mamaki ba ne malam yake cewa min tawqirihi tawqiru auladihi yana daga cikin girmama malami ka girmama ƴaƴansa ma ba wai shi kadai ba har ƴaƴansa sai ka girmama wa man yata'allaqu bihi da waɗanda ma suke rataye da shi da irin wannan magana ne za ka ga sufaye da yan bid'a suka ɗauki wannan suka rike shanu biyu har suka wuce gona da iri suke girmama 'ya'yan malaman nasu suke san suna musu hidima suna yin dan malami sai ka ga bai karatu ba amma ana girmama shi kamar yadda ake girmama uban a garin nan kowa ya sani yanda yanda yanda ƴaƴan malaman da suka mutu suke suke butar da muridansu da sauransu ala'in hali su sun yi wannan ne don girmama matsayin malamin da mutuncinsa kenan ko da malami ya mutu ko yana raye ka mutunta ɗansa ka girmama don kamar ka girmama shi ne a yi da abinda duk yake ratiya da shi ko na dangi ko kuma dai na sababi ta'alluqu sababi ko na sabi وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمه الله تعالى ما لم شيخ الإسلام برهان برهان الدين صاحب الهداية من لتابع الهداية الله مصر رحمه يحكي ينا هكي من أن واحدا من من كبار أئمة بخارى وني daya daga cikin manya-manyan malaman limamai kuma na bukhara kana ya jilisu majalisar darsi yana zama wurin karatu wa kana ya kumu fi khilali darsi ahyanan wani lokacin ana cikin karatu sai rinka tashi yana zama a gurin karatu wani lokacin sai rinka tashi ahyanan fasaluhu ala zalika suka ce wai kai yaya ana karatu kuma kana tashi faqala sai ya ce inna ibn ustazi ai ina tashi ne saboda dan malami na yal'abu ma asubiyani fi sikkati yaje yana wasa da yara fi sikkati a hanya as-sikka at-tariq as-sikkatu at-tariq dan malami na ne na ga ya fita yana ta wasa a bakin hanya da yara wa yaji'u ahyanan ila babil masjid wani lokacin yana zuwa kofar masallaci fa idan ra'aituhu idan naga shi dan malamin nawa ka ji fa kai wani abun ma fa su hadda wuce gona da iri ma saboda tsabar dai girmama dai malamin yace idan na ganshi a kumu lahu ta'ziman li ustazi sai in tashi miƙe in tashi daga gurin karatun ma dan malamin kurin na yana wasa zai wuce sai na miƙe dan girmama malami na to kaga wannan koda dai ba shari'a bane ba dai dan haka din ba a shari'a ta dora masa yi ba ko ba ka bane yawwa yawwa duk da cewa ma tashi ma ka tsaya ma dan girmama wani ma wannan ai bid'a ne tashi ka tsaya don girma wani wannan lahi jus kamar yadda wanda yawa cikin malamai suka faɗa to alayi hali abin da zamu ɗauka cewa su dai magabatan ashe ba ma malaman kaɗai suke girmamawa ba hatta 'ya'yan malaman su to kai din ko za ka yi duka abin da shari'a ta yadda da shi saboda lokacin da ka mutunta dan ka mutunta malami ne wa kana al-qadi al-imam fakhruddin al-arsabandi al-imam fakhruddin al-arsabandi shine ra'isul a'immati fi marwa shugaban limamai gaba ɗaya a marwa wa kana sultanu ya tarimuhu gayatul ihtirami sarki ma girmama shi yake iya matukar girmamawa wa yaqulu sai yana cewa inna ma wajadtu hadha mansiba shi sarkin yake cewa na samu wannan matsayi ne bi khidmatil ustazi saboda ina yi wa malami na hidima sai na samu sarauta ka ji ba ta albarka ta dalilin yi wa malami na hidima shine sai na samu mai na samu sarauta wa inni kuntu akhdumu al-ustaza al-qadi al-imama aba yazid ad-dabbusi ni dadin na kasance ina yin hidima ga al-ustaz al-qadiya babban malamin na alkadi al'imamu aba yazid dabbusi abu yazid dabbusi ina girmama su ina masa hidima me ina masa hidima ina masa aiki ina masa abubuwa ina masa waye ina duka to mu yanzu wani hidima ma za ka yi malamin ka wani hidima za ka yi ba wani hidima da za ka yi masa kai dai ba zuwa kake kai musu wanki ba ba guga kake masa ba ba shafane kake masa ba ba aiki kake masa ba da sauransu zamani ya lalace ma wai gani ake ma an kayo malamin malamin da kake tare shi shi kullum yana zuwa yana baka kira karatu kyauta yana ilmantar da kai amma gari kake ma in ma yana jawo ka yana sa ka aiki ma sai ma wani ya zo ya zuga ka ce lallai wallahi yare na ka ne haka ake faɗa to ya za a yi ilimin mai albarka yanzu na yadda fa idan zan koyi walda a wurinka za ka iya sa ni komai kai daka mun tsawa makanikan nan wallahi su fana suke kwana kwadawa yara muna kira gyaran mota muna gani in yaro yayi wasu abin nan ba dangi iya bana baba wallahi sai dauki su fana ya rankuda masa kuma yazo yana bigi ne a cewa kai hakuri sorry sa sorry sa sorry sa kuma ya riga shi zuwa gobe akwai yaran da makanikan da abinci ma ba sa ba wa yaran wallahi abinci ma ba sa ba wa yaran kowa ya fighting for his own amma ya da zai je dan me dai yana koya masa wani abu amma a addini fa kai fa ba a ce ai maka wannan din ba ba duka ba zai amma babu shi yasa wallahi al'umma tana da buƙatar lalle a wayar da kanta akan wannan in fa da gaske muke yi yawa kuma matsalar shine da duk abin da kai sai an maka insha Allah to gwanda ma ka yi na kwarai na gari malami zai kira ka ya ce yana son ganin ka sai ka ce baka da lokaci ba za ka samu zuwa ba sai dai lokaci kaza kuma za ka iya squeezing ka zo din kai ladabi ma ka ce ko dai kaza ka dai wata hikima a ganin za ka ce wallahi ba da lokaci sai dai wani lokacin da ba to yanzu kan ma yanzu mabiya masu suke aikin malaman ma wallahi tallahi idan wani ya rena ka aikin hajji ko umra ka je wallahi sai sai ya rinka aikin kai je ka abin da aka ramaka Allah ko kuka iya larabci je ka sayo mana tuwo ba ga bane ba haka ne akwai malamin da aka malami ne mai da'awa mai karantarwa irin sun je aikin hajji da mai gidansa da waye waye ko waye ne wani aka ramaka Allah ka san sajiya ba su iya larabci ba da Allah je a kai su jidda ce to alaji insha Allah kuma ga gemu ya baya ba ya ɗebe ta ya tafi shi yana ganin wai birge ake ya birge wai sauran malaman shi ne wata rana wani dan kwa aboki na tare muka karatu da shi a makka amina kenan inda muna zaune a wani state ne ba da kano state bane shi ne wani wani malaman haka da muke karantarwa muna da'awa a gudun sai suka haɗa kai haka abin nan wai wani shi ko wani abokin mu yana ganin shi yana da kusa da ni wai mu zo wai da Allah aje a gaida wai matar gwamna wai wallahi tana son addini kuma na san fayar iska ce cikakkiya amma mu je da kayan gemukan mu gaba ɗaya mu je wai shi yanzu ya ji ya gama seto hanyar mu je wai mu je mu gaishe ta na ce habawa ne na yarda shugabar mijinta shugaban mu ne tsakani da Allah amma da wani hujja da wani dalili za mu tashi mu je mu ce za mu gaishe ta akan me yanzu ita da muke taimaka mata muna wa'azi tana ji muna kaza ba ta zo ta gaishe mu ba ba ta mana godiya wai mu za mu je mu gaishe ta kai fadiyar ka dan tsanani ne mutum ya kuma tare wallahi muke makaranta da shi a jami'a ya buga ya buga ya buga ya buga ce wallahi ba zan je ba kuma ina addu'a ka da Allah kaddara mu irin wannan rana matar gwamna an banda ma lalacewa a Najeriya ba mutane kurin sun zama mutanen banza kurin dan mutum ya zama shugaban kurin matar sa zama shugaba yanzu matar shugaban kasa kurin an bude mata ofis har budget ake da ita dan iskanci budget ofis ne da ita budget fa ake mata budget budget ake mata inda za a yi wa state budget reka budget wane ne ofishin mata shugaban kasa budget gwamna matarsa first lady ita ma tana da ofishinta mataimakin shugaban kasa shi ma matarsa tana da ofishi kuma gwamnati ke biyan ta albashi kuma ana kashe biliyoyin kudi ana mata budget kudin da yake yan iska ne ai ba tsarin addini bane wannan kai ka taba jin tarihin salafu salih magabata na kware ka ji ana ba da labari wai akan matan su sun je kaza an yi kaza an yi kaza tsabar maguzanci ne kullum dan mutum ya zama shugaba ya matarsa zama shugaba har da escort har da jiniya ba in sun rena mutane a gari sai ka ji ana jiniya wai waye ne matar gwamnati ake mata jiniya to to da wani dalili karan kada miya tsakani da Allah fa ai ba daidai bane wannan to wallahi tallahi ku ɗaliban ilimi ku tsare daraja ku da na san ku akwai masu shige shige a cikin ku to ka tsare daraja ka kaga wannan karatun da wannan ce riba wallahi kima ce Allah wallahi tawfiki ne yau shi zaka je kana bin musamman yanzu ana ta bin gindin yan siyasa ana ta a ba su kaza a ba su kaza a ba su kaza me zai kai ka me zai maka abin da Allah bai maka ba ba wallahi bai sai maka ba shi kansa talaka ne dan talaucin da bukatar yasa yake neman ya samu kujerar da ya saci kudin al'umma to ga yawa abinda zai maka abinda Allah bai ma ba su je su ce dan girman kai ne su faɗa ya fi maka alheri da ce dan maula ne kai haba mala ko ga gidan wani mai kuɗi ɗalibin ilimi ne kana karantarwa kana ta wulakanta kanka yaran gidan yan mata sai ta wulakanta ka shi ma idan ya zo ya wulakanta ka ko kula ka bai zai ba ka ji ba ƴaƴansa kake karantarwa amma wai ba zai kula ka ba wai sai dai ka bi shi ka je ka durkusa ka gaishe shi ka durkusa subhanallah a'udhu billah wannan kaskanci ne kuma wulakanta ilimi ne wallahi wulakanta ilimi ne to yanzu abin ya zama akasi yanzu malaman ake aika Allah ne ga in mutum ya ga yana da mulki yana da wannan wallahi sai sa ka ya tura kaza tura kaza ne shikenan kawai saboda dama ya san ba da Allah kake tare shi ba kai ma dan neman wani abu ne yace ni na yi wa wannan malami na hidima wa kuntu akhdumu ina masa hidima wa atbukhu ta'amahu 30 sana la ilaha illallah yace shekara 30 ni nake dafa masa abinci to ina matansa ni nake masa abinci ni nake masa abinci wala akula ya ce shekara talatin ina ina masa girki wala ban taba ci ba talatin muka yanzu ya dai ku raba biyu wallahi zai yi amma wallahi sai ya ɗiba wala akulu minhu shay'an ba abin da nake ci a ciki وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى babban malamin nan الشيخ الأئمة الشيخ الإمام الأجل بابا شمس الأئمة duk wannan kambe ne ya girma malaman alhulwani Allah ya masa rahama yace qad kharaja min bukhara ya fita daga garin bukhara wasa kana fi ba'd alqura ya zauna a wasu wani wani kauye ayyaman a yan kwanaki li hadisatin waqa'at lahu saboda wata hadisa da ta faru gare shi hadisa shine wani abun da ya faru ai li hadisa bi sababi hadisa din waqa'at lahu mana ya fita ne ya bar gari saboda wani abu da ya faru gare shi وقد زاره تلاميذه almajirai sun kai masa ziyara ashe wannan yana nuna almajirai suna kai ziyara gurin malaminsu amma gaira shekh imam al-qadi shamsul a'immati abi bakr az-zarnajiyi banda wannan shi ma mal almajirin shi ne الشيخ الإمام القاضي شمس الأئمة شما المادر وجني شين أبو بكر الزرنجي rahimu Allah ta'ala bai je ba fa qala lahu hina laqiyahu sai yace da shi kai yaya sauran almajirai sun kawo min ziyara kai ban ganka ba lima lam tazurni yaya baka kawo min ziyara ba kaga malaman dadin sun san tsadar abin da suke bayarwa kuma su ɗaliban sun san tsadar ilimin da suke karɓa gurin malaman sai yace fa qala lahu kuntu mashghulan bi khidmati alwalida yace na shagaltu ne ina yi wa mahaifiyata hidima kaga ai yana da uzuri to bari ka ji hikimar malamin abin da zai yaba masa me ya hada ka zuwa wallahi gurin mahaifiya kaga bai kamata ya ce komai ba yi ai yana da uzuri ko ba gaba ne walida yake yi wa hidima kuma wannan ya nuna almajiran da suna yi wa iyayensu hidima tsohuwar ka rinka mata hidima mamanka dan shine za ta gane cewa kana neman ilimi mai albarka amma ba dai kayan gemu da da dangalallen wando ba ruwanka da taimaka mata ba ka taimake ta ko da da shawara ne da kuma taimako abin duniya faƙala turzaqul umra yace eh za a yi maka albarka a rayuwarka amma fa wala turzaqu rauna darsi dangane da hidima wa uwa za a baka albarka a cikin rayuwarka amma wallahi ba za ka samu raunakin darasi ba kwalliyar darasi da daɗin karatu ba saboda baka zuwa kana gaida malaminka to mu yanzu wallahi tallahi ko a sallama wani baya zuwa gaida malamin su kai ba ma je ba waya ma ibuga ice aka rama kallon an sallah lafiya ba yi sallah fa a shekara ɗaya kenan ya zo da ce kai bari za mu haɗu shi a masallaci kaji ba sai ya kashe abin nan ɗinsa ba amma zai je gurin budurwarsa zai je gurin budurwa turzaqul umra wa la turzaqu rauna qaddarsi wa kana kadhalika kuma haka din ya kasance wallahi fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi alqura mafi yawancin lokutan sai yana zama ne a ƙauyuka garuruka amma wa lam yantazim lahu darsu har yanzu bai samu tsarin tsayayyen darasi ba zai je na karatu faman ta'azza minhu ustazuhu yuhram barakatul ilmi duk wanda malamin sai ya cutu da shi ta dalilin ka ka cutar da malami ka bata masa rai ko ka bakanta masa rai ko ka jefa cikin damuwa to yace yuhramu barakatul ilmi wallahi sai an haramta maka albarkar ilimi ka ji wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala yuntafa'u bihi illa qalilan kuma ko ka girma ka samu karatu ba za a amfani da kai ba sai kaɗan da haka duk wanda kage ana yana da albarka to yayi hidima ne yayi biyayya da haka ya kamata mu kiyaye innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrima ko ba ka bane fasbir lidanika in jafauta tabibahu ko lida'ika ne fasbir lida'ika in jafauta tabibahu waqna بجهلك إن جهوت مؤلما تقول إما والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما يكرما ده مؤلم مالمي ده الطبيب لكتا كلاهما لا ينصحان دكان سباء سامو الهيري أتتلد سو إذا هما لم يكرما إن باجرما ما سباء هكذا likita ne ka zo zai duba ka kurin zai maka aiki ko zai maka allura ko zai duba ka sai ka ta dura masa ashar kuka yi ta fama ce mara banza mara mutunci kada Allah ka zo kai aikin za ka mun dan Allah ya zo zai duba ka daidai sai dai je baka wata muguwar allura ma wata ila aika ka lahira haka haka malami ma duk wanda bai kyautata wa malami ba to bare samu alherin malami ba kuma kai da man dalibi mai neman dan neman fa'ida ne dan neman alheri ne daka innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrima yukrama ba Allah yansahani ba a samu alkhairi an gane a wurin su idan ba a girmama su ba فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما فاصبر لدائك سيكا يقولي دا تشوترك إن جفوت طبيبه إن كيوا لكتنك ko likitan cutar jafa'i ka masa hauta kenan in dai ka masa hauka ka masa jafa'i ka masa rashin hankali fasbir lida'ika sai ka je ka hakuri da cutarka wakna bi jahalika to sai ka samu kana'i da wadata da jahilcin ka in jafauta muallima idan kai wa malamin ka jafa'i in kai wa malamin ka jafa'i shi ma sai ka zauna cikin jahilci wa hukiya an hakaito annal khalifata harun rashid an hakaito cewa wato khalifa harun rashid shine khalifa na biyar cikin khulafa al-abbasiyyin khalifa na biyar cikin khulafa al-abbasiyyin ya shahara da matsayinsa da girmansa a tsakanin khulafa al-abbasiyyin mutum ne mai kima da daraja sannan yana da adalci a cikin mulkinsa shine wata nan ya ga hadiri ya kama ya haɓaka ya ce ya kai hadiri duk inda ka ga dama ka je ka zubar da ruwan nan sai an kawo maka sai an kawo mana harajin ka a ko ina ne sai an kawo shi gidan nan ko ka zuba a nan garin ko baka zuba a nan garin ba insha Allah harajin ka sai ya zo mana saboda adalin sarki ne ina fata na fahimta yawwa yake cewa an ruwaito cewa khalifa harun rashid ba asa ibnahu ila al-asma'i ya aika ɗansa zuwa wato al-asma'i wannan dan watakila wasu malamai suna cewa shine ma'mun ɗansa ne ma'mun ma'mun ne ma'mun saboda shi ma'mun din a cikin 'ya'yan khalifa harun rashid shine ya shahara da ilimi da ladabi wallazi shahara bil ilmi wal adabi kamar yadda ya zo a cikin tarihi wance lokacin da ya kalifanci gidan ilimi ya bude a fadar ake zubar da ilimi shi ko asma'i babban malami ne allama ne ma asma'i irin manya-manyan malaman arabiya din nan ne sun ba da gudunmawa kwarai da gaske a duniyar larabci imam asma'i a nahawu da balaga da adab da sauransu kuma mawaki ne shine mai wannan waƙan nan sautu safiril bulbuli ayyaja kalbi samili albahru alma'u wal bahru ma'an haddi zuwa ƙarshe wannan ta asma'i ne to wannan asma'i din shi ne khalifa harun rashid ya aika ɗansa zuwa gare shi to liyu'allimahu al-ilma wal adaba ashe sarakuna ya kamata su rinka tura 'ya'yansu gurin malamai ba su tura su ingila da amerika da da da da da canada da wacece da wacece ba na da dai sarakuna ina yanzu kuma sai kaɗan fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu sai ya ganshi wata rana yana yin alwala yana wanke kafarsa وابن الخليفة يصب الماء على رجله dan khalifa din yana zuba ruwa akan yana zuba masa ruwa a ƙasa a ƙafa to sai shi asma'ilin fa'atabal asma'iyyu fi zalika bi qawlihi ay fa'atabal asma'iyya sai ya zargi asma'i din sai ya zargi me asma'i din fi zalika bi qawlihi inna ma ba su ilaika mana waye ya zargi haruna rashid ne ya zargi asma'i na turo dan dana ka koya masa karatu kuma ga abin da ya faru inna ma ba su ilaika li tu'allimahu na turo ka ne na turo shi ne dan ka yi koya da masa ilimi wa tu'addibahu kuma ka koya mai ladabi ka ladabtar da shi falimada lam ta'rum murhu bi bi an yasubba al-ma'a bi ihda yadayhi me yasa baka umarce shi ya rinka zuba ruwan da ɗaya daga hannunsa ba wa yaksila bil ukhra rijlaka dan me zaka zo zaka zo ka ka abin nan ka sa ya zuba ma ruwa kawai ba ku gane ba ko ba ku gane ba ma'ana shi dan khalifa haruna rashid malaminsa asma'i yana alwala sai ya ɗebi ruwa yana zubawa ka duba wai har ruwan alwala fa ka duba fa ruwan alwala bai bar malami ya alwala ba shi yake zuba masa ruwa yana yin alwala sai haruna rashid ya ce wa asma'i ni fa na turo ne ka koya mai ilimi da ladabi yaya za ka yi ka bashi yana zuba ma ruwa kuma kai kana wanke kafanka a'a ka sa ya zuba ma ruwa da hannu ɗaya hannun kuma ya maka alwalar wannan faɗin sarki ne fa to mu yanzu wallahi wasu 'yan sarakunan babu 'yan iska ma irinsu akwai ɗan sarkin da ba zan faɗi sunansa ba saboda kasa turo a kama ne akwai ɗan sarkin da wallahi talawan ɗalibi na ɗalibi na yake gama a ingila yaron ridda ya yi kuma suna nan da yawa 'yan sarakunan nan wallahi yana zuwa kasar da aka tura shi wallahi sai dai na sallah Allah nake gaya maka wallahi tallahi barin sallar yi abokanansa sun zo an kama ya zara ce ku yanzu har yanzu a Najeriya kuna sallah kuna yin sallah a yanzu wannan fa shine fa sai ya gama karatun zai zo ya zama sarkin garin ku inda kayan gado ne dama da haka wallahi akwai abun bakin ciki da mustaqbal din rayuwar nan tamu Allah future din is very bad it's very very bad ba ta da kyau to yanzu dai kaji abin da asma'i khalifa haruna rashid yake faɗa yace me yasa ba za ka sa ya wanke hannun ya wanke maka da ɗaya ba kuma ya zuba maka da ɗaya فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك me yasa ba za ka sa shi wannan ba mala yake cewa wa min ta'zimil ilmi wa min ta'zimil muallimi yana da cikin girmama wato malami yana da cikin girmama malami ta'zimal ta'zimul kitab to ka girmama littafi فينبغي لطالب العلم يلا دكيو ga dalibin ilimi ya kamata Allah ya akhudha alkitaba illa bi tahara kada ya dauki littafi sai da tsarki kada ya dauka cikin janaba wannan bai halatta ba inda yana girmama ilimi وحكي عن الشيخ شمس الدين شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى an haikaito daga wannan malami shamsul a'imma al-imam al-hulwani Allah masa rahama annahu qala ya ce inna ma niltu hadal ilmi bitazimi yace ni na samu wannan ilimi ne ta hanyar girmamawa kamar ya girmamawa girmama takaddu girmama littattafan ma yace fa inni ma akhastu al-kaghida illa da tahara al-kaghid takarda yace ko takarda bana dauka wallahi sai da sai da tsarki ko takarda bana dauka sai da tsarki ba da tsarki bana dauka takarda والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى babban malamin nan shamsul a'immati sarkhasi Allah ya masa rahama kana mabtunan wata rana yana ciwon ciki shine mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fatawadda fi tilka lailati 17 marra ya kasance a dare daya yana yawan maimaita alwala a dare ɗaya wani dare sai da ya alwala sau goma sha bakwai saboda ya samu matsalar ciki yukarriru ɗin nan yana maimaita karatu yana ɗaukan takarda yana karantawa ya zai dawo to in ya karanta duk da alwalarsa ta warware muzakara yake yi sai ya ajiye karatun sai ya je maimaito alwala wata ran yana muzakara sai da ya maimaita alwala guda goma sha bakwai to mu wallahi wani lokacin kana muzakara ma mutum yana tusa a ciki ko ba ka bane mu faɗi gaskiya kana yi kana abin nan kana saki rihi kaga wannan mai girmama ilimi ne وهذا لأن العلم نور والوضوء نور malai ce saboda ilimi haske ne ita ma kuma alwala din haske ne fa yazdadu nurul ilmi bihi kaga sai hasken ilimi ya karu da shi da ita alwala din in an yi alwala ma'ana ilimi yana ƙara haske kenan in za ka yi karatu ka alwala yana da kyau kuma sabo ne in ka saba ba wani matsala ba ne wa min at-ta'zim al-wajibi yana daga cikin wajibin girmama littafi yanzu muna magana ne akan littafi mun gama girmama ilimi hatta littafin da kake karatu ka mutunta shi tunda ai kana mutunta kuɗi tunda kana sa su a wuri killatacce Allah ya mudda rijlahu ila alkitabi kada ka zo ka miƙe kafarka tana fuskantar littafi kar ka yi to ina waɗanda suke sa littafai a gadonsu ga kafarsu ga wannan an waito ko imamu shafi'i ko imamu ahmad wata rana ina jin ko dai imamu ina jin ko imamu shafi'i ne ko je gidan imamu ahmad sai masa masauki ne masa masauki inda zai kwanta din a setin kafarsa akwai littafi akwai littafai kuna ya zauna ya ke baccin ɗayansu dai ko imamu ahmad ko imamu shafi'i na manta zan duba gisar yake bacci an ce yi bacci mana yace ba zan iya yi bacci ba me ba ruwa ce ai in na kwanta kafata tana fuskantar littafan nan haka ya hakura ko dai a kwashe littafan ko a canja mai gurin kwanciya ko ku baccin da ba zai yi ba kenan to wallahi ni da ido na akwai wani ɗalibin da na gani dan wace ƙasa ne a Madina ne ma ina jin a harami ne ko a masallacin jami'a ne kwanciya ya zo zai bacci kun littafin muzakarar ta su yi ga muzakarar kuma sun yi shimfiɗe sa ka yi fulo da su ina je yana sababu sababbin musulunta nan ne filo da littafin ya yi malam dan Allah ka duba girma karatu littafin ba za a bai ba karka miƙe kafa ma sai ta littafi a haka zana hannu haka muke to amfanin damu wani din dan mu gyara ne ba wai mun karanta ne dan tarihi ba sai kai ma kai kokari ka gyara yi kokari ka gyara yi kokari ka gyara mu yanzu ba ma mike kafa mutum yana kwanciya ma ita jima'i ma da littattafai a cikin littattafan ilimi ma ko kunyar Allah baya ji suka ce yin haka saboda akwai nau'i na istikhar rena abun ina da duk abin da kake mutunta shi ba za ka miƙe masa kafa a gaban shi ba ta ai akwai wani tsoho a madina mai fitina mai masifa ina jin ko ya mutu ko yana nan wani dogon tsoho kai dalibai suna shan wahala da shi mu ba mu sani ba lokacin muna baki ne in mun je in an je harami din nan sai ka miƙe kafa ka jingina jikin amudi kana muzakara kafa ka miƙe to da gora yake tafiya wallahi malam baka farga ba sai dai ka ji ya rabce kafa kau ce ta muddu yadda ta muddu rijilaika fi masjidi rasulillah Allah ya kam sai ya buga maka gora a masallacin annabi za ka zo kana miƙe kafarka ga kafarin annabi a ci kana miƙe kafa to wallahi dalibai suna ganin sai ga kowa na nadewa to irin tsofaffin nan ne masu fitina ba yanda za ka yi da su yan masifa ne ka kai shi ƙara a daure shi a yi ne to shi a masallacin ma shi yasa wasu suka ce a masallaci ma ba a miƙe ma kafa ta kalli gabar amma wannan babu hujja a kai ba babu dalili a haka amma shi abin da yake gani yanzu annabi yana kwance a nan kabarin ga ka ga manzon Allah masallacin manzon Allah kana zaune kana miƙe kafa wallahi sai dai ka ji gora rab ya rabce ka ويضع كتب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما kaji wani abu littattafanka a labararin ka littattafan tafsiri su zamanto su ne sama kada ka ɗauko littafin luga ka ɗora kan na tafsiri hatta littattafai takardu na tafsiri ya zamanto su ne sama ala sa'irin kutubi ta'ziman wala ya dawo ala alkitabi shay'an akhara ba a ɗora komai akan littafi ko waya ko waya a wannan karatun ko waya ba za ka ɗora akan littafi ba i babu nasi karara da ya hana haka amma wannan duk ishihadi ne ba ba hadisi bane ba kokari ne na malamai don girmama karatun suna ganin bayanata ya haka ba saboda suna ganin kamar duk abin da ka mutunta shi ai bara ka dora wani abu akan shi ba bara a ce in kai kayi zunubi ba amma dai su suna ganin ka da ai haka wa kana ustaduna shaykhul islam burhanuddin rahimahullahu ta'ala lalle malamin mu shaykhul islam burhanuddin Allah masa rahama ya haki an shaykhin min mashayikhina yana haikaitowa daga wani malami cikin malaman mu a wata riwayar min al-mashayikh anna faqihan kana wada'a al-mihbarata al-kitab wani babban malamin fiqihu mai karatu ya dora wato tawada wada menene wada almihbara ala kitab ya dora tawada akan littafi tawada ne yake dadin da tawada suke rubutu ba biro faqala lahu bil farisiyya sai wancan malamin ya ga mai da lugal farisanci barnayabi barnayabi abin da yake nufi ba za ka samu amfanin wannan karatun ba barnayabi abin da yake nufi da farisanci wato ba za ka amfana da ilimin da ke cikin wannan littafin ba tun da ka tsorata wani akan littafin وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الإسلام المعروف ب منني بقاضي خان وند أمسن da قاضي خان قاضي ني أمان خان رحمه الله تعالى يقول لنا cewa in lam yurid bi zalika al-istighfafa to shi wannan ya dan sauƙaƙa yace a'a in dai mutum ba yayi ne dan neman wulakanta karatun ba in lam yurid bi zalika al-istighfaf in ba yayi ne dan wula waƙantawa ba wulakantawa littafin ba fala ba sabi babu laifi wal aula an yataharraza anhu ma ne ce dai abin da yafi dacewa mutum ya kokari ya taharraza anhu wato ya kiyaye ya kiyaye wa min at-ta'zim al-wajibi an yujawwid kitabatal kitabi yana daga cikin abin da yake zama wajibi ka kyautata rubuta littafi ma'ana rubutu ta'aliki da kake a gurin malami rubutun da zaka yi ka kyautata karka yi rubutun kamar tafiyar tsotsa yanda ba za yi abin nan ba wala yu karmit ka daina yin karmada me karmada ƙananan rubutu wala yu karmit ka daina yin me ƙananan rubutu ƙananan rubutu saboda me za ka samu matsala daga baya sai ka zo ka nemi ka karanta kai ka rubuta amma ka kasa ganewa ka yi su raba raba yadda za ka iya gani wa ya turuka alhashiyata illa inda darura kuma ya bar hashiya kada mutum ya bar hashiya sai dai inda larura ka yi rubutunka a hashiya sai dai inda larura wara'a abu hanifa ta rima allahu ta'ala kitaban abu hanifa wata ran ya ga wani littafi yukar mitu katiban ne zai zama ko ya ga wani marubuci yukar mitu fil kitabati yana yin ƙananan rubutu yuraqiquha kenan wa yudaqiquha bihaisu la yatayassaru qira'ataha illa bi mashaqqatin wa ta'ab yana karanta rubutu abu hanifa ya ga wani fa qala lima tuqarritu khattaka abu hanifa ya ce kai me yasa kake yin kananan rubutu lima tukarmidu khattaka yaya kake karanta rubutunka karma da kananan rubutu in ishta tandamu yace in kai tsawon rayuwa za ka yi nadama in ishta in kai tsawon rayuwa tandamu sai ka yi nadama haka ne wa in mutta tushtamu idan ka mutu sai an zage ka saboda za a zo a nemi karanta fa'idar da ka rubuta ta gagara sai kai wannan akwai banzan malami ga baci bane ba yani abinda ake nufi idan shikta shikta daga shaikuka ne in ka zama tsoho wa da'ufa basaruka idanka yayi rauni nadimta ala zalika sai kai nadama akan wannan sai kai nadama akan wannan to naqifu na insha Allah